بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التمييز tamizu kenan Na'am.
shi ai kira almumayyizu ko kuma a kiransa almubayyinu ko a kiransa tabyinan ko tafsiran ko almufassir ana kiransa ne wannan ko wannan wanda yana zuwa ne bayanin abin da yake ba wanda shi kamar yadda zai faɗa mana shine duk suna wanda zai zama sunan kuma ya zama na kira ne wanda zai tara ma'ana min kuma zai zo ne saboda bayanin abin da yake bayansa na daga mai ijimali abin da ya zo da ijimali zai iya yin kaza zai iya yin kaza to zai iya zuwa ya zai bayyana shi ya fassara shi cewa ga kaza ake nufi yawa to shi shine tamizi kawai ya fassara cewa me a bayansa wanda wannan abun kuma ya zo ne tare da ijimali yalla ijimalin kala biyu ne zai iya zuwa ijimalin na nisba ne ko kuma zai zama ijimalin abin da ya shafi harkar zati ne an ce abin da ya shafi harkar zati ne shine kamar abin da ya shafi wanda aka sake shi hudu ko ya nuna mai kidari gwargwado kenan kamar abin da ya shafi adadi kuma kamar cin wani kamar ka ce ishiruna ishiruna na me ya faɗa a ce na kaza ko kuma ya bayyana cewa a'a yana bayyana mawzuna su au au na kaza a ce misali kana da kaili kaza na au kaza ko kuma a'a yana nuna mawzuna su na na au kamar a ce kilo kaza masalan ko kuma mawzuna su a ce makili kaza kenan a ce kwano kaza a ga makila su kenan ko kuma a'a adadi kaza a ce adadi na kaza to duk waɗannan dai ba wani kowane daga ciki yana nuna irin waɗannan abubuwa wanda wannan shine abin da yake yana bayyana kaga zati kenan zatin abin yake bayyana akwai wanda yake bayyana kuma nisba za a ga cewa amilin da ya zo in ya zo shi zai fassara abin da amilin ya zo shi ke fassara misali idan amilin ya zama na fa'ili ne to abin da ya zo din sai ya zama ya fassara wannan amilin idan makulin biyi ne ya zo da shi sai ya fassara makulin kamar misali yanzu ka ce ish ta'ala ra'az shaiban furfura ta huru a kai ya huru da mai ya huru sai kace da furfura ba a ra'asu nan fa'ili sai wannan kuma ai yana fasara ne yana tamyizi ne akan ra'asu cewa da mai ya huru kaga wannan ya fasara amilin wanda amilin kuma fa'ili ne a kuma inda zai fasara amilin amma kuma da ne kamar kace garasul arza na dasa kasa to kace me ka dasa mata ka ce kace shajara kace shajara ta ko bishiya kaga ai ya bayyana mu kullun da ya bayyana wannan shi ai kira yana bayyana ijimali amma a nisiba ne wancan kuma yana bayyana zaki shine wanda zai bayyana muhajiru ko adadu ko makilatu ko mutuna waɗannan su ne abubuwa guda biyu bangare biyu da za mu karanta a cikin babin gaba da na'am ismun bi ma'ana min mu'minin nake yansabu tamyizan bi ma'anar fassara sibran aradan wa qafizun mana wayin salan wa tamra na'am Ismun.
ismun suna na'am bi ma'ana wanda yake da ma'ana min na'am mubinu kuma ya zama mai bayyanawa ne shi zai zo da ma'anan min tare da shi kuma ya zama yana mai bayyana kaga cewa ma'anan min ya kore maka cewa idan hali ne shi domin shi ma'ali hali ai yana zuwa da ma'anar fi ne kamar yadda muka faɗa shi ma suna ne na kira amma kuma abin da ke zuwa da shi yana bayyana ma'ana fi ne shi ko wannan ma'anan min yake bayyana na'am mubinu eh shi ne mai bayyana nakirata eh shi ma'ana yana zuwa da ma'anan min kuma yinin kuma mai bayyanawa ne shi in ya zo ma'ana zai fassara abin da yake bayyana shi ne abin da yake nufin mubinin nan na'am mai fassarawa ne shi na'am nakirata kuma yanzu ana kira kuma ila yi wannan zuwa suna yin kira na'am yansabu tamyizan wannan idan ya zo da irin wannan cikakken abu to shi ake yi masa nasara ake kira sa tamyiz ya zo da irin wannan bi ma'anar fassara sai ya zama tamyizi ne da abin da ya fassara wato ya zo ya fassara wani abu ne wanda yake bayan sa ka shibirin to shine kamar yadda muka faɗa din cewa ya kasu kashi kashi akwai bangaren zati zati kuma ya dangana shi ma ha ila yau akwai abin da yake a makaduratu ne na'am gwargwadawa za a yi na'am kamar misali kace shibir li ar li shibrin ko li shibrun ne masala Na'am.
ni ina da taki to takin ne me kake da shi sai kace arla na kasa kaga takin ba a san gona me bane yalla na na na, na yaji ne ko na wani na menene ne ba a san ko me ba kaga zai iya yin kaza kenan shine ijmalin da muka faɗa zai iya yin nan zai iya yin nan a kasa gane ina ka faɗa sai kace amma arlan ta ka fasa shine ne bayyana wa kenan zaka fizin ko kuma kace ina da kafizi burra sai kace na alkama ai kafizi shi kuma abin da yake nuna ai aw- awo yake nuna to sai kace amma na me awon to da kake kafizi cikin kafizi tunda shi kafizi kaman kace ina da kwano matsala to kwanan da kake da shi ka cika na me na dawa ko na gero ko na alkama ko na me sai kace gurran haka zai iya yin ko ina sai ka ce alkama wa mana waini ina da sandu guda biyu asalan al'amura ɗaya sandin na zuma ne ɗaya kuma sandan na dabino ne kaga shi kuma arafi yake bayyana a dai akwai akwai min akwai min ma ko kowane bishiya goma zai biya a cikin jimla a ji za ga min tamrin ne min kaza min kaza min kaza kowane daga ciki shi ne ma'ana bi ma'ana min kaza wa ba da zi to bayan wannan abin da muka faɗa ai mun gabata yanzu waɗanda muka mun- duk muka gama ai mun gama zancen muqaddaratu ne ai shine abin da ya shira a bisa kaidi ko wajeni ko na'am to bayan waɗannan da muka faɗa
wa shibhi ha da makamancinta na'am idza azabta ha shine kamar wanda zai eh, wanda ya bayyana cewa ko wazani ko ya bayyana kaidi ko kuma ya bayyana adadi kenan na'am to shi biha da makamancin wannan na'am
shine wanda muka faɗa din wanda ya bayyana wato ba ba wazani bane ba kaidi bane kaga ya bayyana kaman ah, makaduratu kenan ko na'am Hmm?
Ah, idza azabta ha ujururhu na'am ujurur ba'da zi wa shibha kai ujururhu ka tarrance shi na'am shi na shi kamizin da ba mun ce na zuba za a masa bayu zaba aka muka ce ko Eh.
to yanzu kai masa jarra na'am amma yaushe ne idan ya zo ba adadi bayan wannan wa shibha da makamancinta kamar za a halabta idan ka laba ta zuwa wannan abu na'am a gane Na'am.
kamar limutun ne ina da mudu a da cewa za ka hirɗata na alkama ko to yau kuma sai ka ce a'a mudun ne sai ka raba shi da hirɗata to saboda raba nan daga sai ka ce mudu hirɗata mudu na alkama ba dama kuma yanzu ka ce hirɗatan ɗin nan za ka ce hirɗata ko a nan wajen dole ne kai masa shirra na'am sai ka kawo wani kuma wanda zai maka tamyizin cewa alkamar da kake da shi ne menene sai ka ce giza na abinci haka yanzu ya zama kuma sai ka kawo wani kenan wanda zai zama kuma shine zai mai yi wannan tamyizin kuma na'am ka ka ce Wannan muddin tamyizin.
dakin tunda ka ce muddin dakin na alkama to yanzu kuma ya zama kaman kuma wani tamyizin kuma kake nema kuma kawawa kenan na daban eh, tunda wancan ya zama alamu inda ya zama ya zama ka raba shi zuwa wani ma dama kamar tamyizin eh sai ka ce giza na'am wa na ayi nasu halin da shi wancan din zai zo da nasu ba dole zo da nasu ba shi wanda ya zo daga baya na'am shi sa gashi abin da ya faɗa ma wannan su kaga nasu ba Ba da da ba ba uli ba bayan wanda ka raba din can shi ne kake dinnan Na'am.
shi kuma waje ba wajibi ne ka nasu ba na'am in amma kana kana yin nasu ba ne in kana misalin mil'ul arli zahaba na'am idan ya zamo misalin mil'ul arli ne zahaba cike da ƙasa ne na zahaban na dinari wato abin da yake nufi a nan misali ya kawo amma abin da yake nufi a nan idan shi tamyizin da ka kawo ba zai iya wadatarwa ga mulafi ne ke can ba na'am to a wajenka a nan wajen sai ka yi jarra abin da yake gaba kuma sai ka masa nasaba kaga milkul arli zahaban yanzu zahaban ai a nan wajen shine tamizin ko to zahaban zai iya wadatar da mulafi ilayhi shine al'arlu ka iya cewa milku zahabin cike da dinari me ka faɗi- me ka fahimta kenan ai ba zai ba da fa'ida ba ko to tunda ku haka ne to dole ka kawo masa wani kamar zahaban din ya zama yayi masa nasaba sai ka ce mil'ul arli zahaban haka sai ka kuma kawo wani abu kamar wani tarihin kenan wanda zai bayyana al'arl din nan na'am ai da can da cewa za ka yi da cewa kai limil limil mil'u ina da cike sai kace mai sai cewa arlan ko amma yanzu kace limil arli kace da karama kace mil'ul arli to dole ka kawo wani kuma wanda zai bayyana shi idan mun fasirin nan mil'ul arli din cikin kasa ne mai sai kace arlan to amma kana yin masa nasu ba ne ba idan ya zama da cewa shi zahaban din nan ba zai iya wadatar da kai gabarin arlo ba
na'am kamar misali yanzu da muka yi magana ba dama ka iya ta arna ka ce mil'u mil'u zahabi kuma ya zama ya baka fa'ida ba zai wadatar da kai ba to tunda ba zai wadatar da kai ba to sai ka kawo zahaba ke ka gana abin da ke nufi amma yanzu misali da zai iya wadatar da kai kamar cewa kai ayyakun nasi rajulan wannan shine mafi sadaukantakan mutane a wajen mazaji yanzu idan ka cire annasu din nan ka ce in ka gada ma ka iya cewa a shijaku rajulin wannan shi ne mafi sadaukantakan mazaji na'am ai rajulin za ta iya wadatar da kai da annasu na'am ko eh to tun da haka ne yanzu a nan wajen ka iya yin kamar yadda muka faɗa ka ce a shijaku rajulin sai ka jarrata na'am ba ka bukatar idan zuwa zuwa sai ka ce wai a shijaku nasu ka ce ko rajulin da ba inda zai iya wadatar da kai gabar nasu
wal a gane ko?
Na.
Kuna da sai ka duba kenan a sai ka ga cewa wannan munafik layin da aka kawo da kuma wata mizin da za a kawo yaya zai iya wadatar da kai ga munafik layin ko ba zai wadatar da kai ba in ba zai wadatar da kai ba to dole ka kawo ta mizi wanda za ka yi masa nasiba in kuma zai zai iya kawo to ya halatta yake masa jarra shi ba Jarra kawai.
yawa kamar yadda kai a can baya Na'am.
Yan wal fa'ila.
ma'ana Na'am.
insiban kada sabci fa'ili na ma'ana Na'am.
bi af'ala da inda yazo da af'ala mufaddilan kana mai fifitawa wato in ka zo da af'ala tafdidi ba shine wanda ya auna awan af'ala ba Na'am.
kaman a hasana wannan shine mafi kyau Na'am.
idan ka zo da af'ala tafdidi ya zama kuma cewa abin da ka zo da shi zai iya zama fa'ili a ma'ana to a wannan wajen lalle lalle abin da ya zo a tamyizi kamar ta nasba na misali kaman kace an ta alama jira kai ne mafi ɗaukakan daraja Na'am.
ai anan wajen ya halatta ka ce an ta alaman ziluka kai din nan daraja ka ta ɗaukaka ai yanzu man ziluka ba ya zama shine fa'ili na alawa to anan ya halatta ka ka zo da shi shine fa'ili na ma'ana kenan Na'am.
to tunda ya halatta ka zo a fa'ili a ma'ana to idan ka zo da shi a ma- a tamyizi sai ka nufi sai ka ce an ta alaman zilan abinda za ka kawo kenan ko kuma misali ah, ka ce ah, an ta aksaru malam kai ne mafi yawan dukiya ai ka iya cewa ka sura maluka dukiya ka tayi yawa shi ma za ka yi ko inda haka ne sai ka ce malam a can wajen ka iya sai ka nasu ba inda zai zama fa'ilin ma'ana Wa da kulli mabata za ba duban.
mai yi Na'am.
kamar ya je ba a da kulle makasala ta ajiba bayan duk abin da ya hukunta ta ajibi yau kuma fi'ili ne na ta ajibi
Na'am.
to in ka zo shi ma ka iya zuwa masa da tamyiz fi'ili ta ajibi ne Na'am.
wancan afal ta fi'ili na magana wannan fi'ili ta ajibi ne Na'am.
kamar ka ce ba a hasana zai da mamakin abin da yake wata zai rajulan da yake namiji sai ka kawo masa rajulan din nan ka kawo masa abin da yake namiji
Na'am. Ka akrim da Ali mamakin abin da yake na bi abi bakarin da yake aban yake uba to wallahi darruka aliman da kake malami duk wannan ka iya Na'am.
wajzur bimin ka yi jarra da min in shi ita idan ka zo gaira jil adas ka jarrashi wani tamizi wanda yake wani adadi kaga wanda yake mulzuni kenan ko kuma wanda yake makila kenan ko Na'am.
dama su ne wanda muke magana a Eh, yawa to eh, wannan wannan ka iya masa in shi ka.
in shi da idan ka so ka iya masa ka yi cewa in ji shibrun ka ce min arlin ai da in ji shibrun ka ce arlan ne ko Eh.
to ka iya cewa in ji shibrun ka ce min arlin
wal fa'ilil ma'ana haka na da fa'ilin ma'ana ma ka ibn nafsan kamar ka ce ibn nafsa ibn nafsa ai fa'ilin ma'ana ne ai ka iya cewa ɗaba nafsu ka ko to Eh, tunda zai iya zama fa'ilin ma'ana shi ma ya halatta ka iya cewa ɗaba zaidun min nafsin da wakan ka ce ɗaba zaidun nafsan ka iya cewa ɗaba zaidun min nafsin in ka dama ka iya yin haka wa amila tamyizi ka jim ka in ka mutlaka gabata amilin tamyizi mutlaqan ai yana suna ne ko yana fi'ili ne Na'am, wa amilin tamyizi mun san shi ne wanda ya aiki kafin tamyizin ko to ka iya gabata shi ka iya gabata shi wal fi'lu
wal fi'lu a wato wannan shine wanda za ka gabata Na'am.
Allah yana suna ne ko kuma yana fi'ili Na'am.
a misali kace wa ma kana nafsan bil firaqi tadibu ai wa ma kana tadibu nafsan ne bil firaqi wa ma kana tadibu bil firaqi nafsan ne ai nafsan ne shi kamar da zuwa kaso to ka iya gabata shi zuwa ba ce wa ma kana nafsan bil firaqi tadibu ya alaka ka iya in dai fi'ilin ya zama mutlakan ba ruwanka suna ne ko kuma a'a a fi'ili ne shi kowanne ka iya ko fi'ilin jami'i ne ko mutasarrifi ne duka iya wal fi'lu amma fi'ili yutasrifi wanda yake mutasarrifi nazran su duka na'am shi wannan an rigaye shi amma na jira dan kaɗan ya zo a kaɗan in dai filin filin mutasarrifi ne shi wanda yake mai sarrafa ne shi to wannan ya zo a rigaye shi kaɗan eh
alhamdulillah misali ga shi yana faɗa yana cewa ma a hasana zai dan rajula ma a hasana zai dan rajula kaga wannan filin ne zai mutasarrifi ya yi ya ba da misali zai a can wajen yake lokacin sallah ya mura zama Na'am.
eh kamar ka ce ka fabi zaidin rajula yawwa ka fabi zaidin rajula Na'am.
eh to shi wannan da halatta ka gabata rajulan din nan ba a bisa ka faɗi a gane idan ku filin tun da wannan filin gayar mutu sarrafi ne idan ku filin ya zama mutu sarrafi ne to shi wannan ya halatta ka iya yi. eh kamar ka ce ma aka fahu kaman cewa kai kafa bira da zaidin rajulan to ka ce ma a kafa hu rajulan ana ga zo kaman yana da ma'anar wannan ne ko Eh.
shi ma ka iya yin wannan ka iya gabatar shi wannan babu laifi
Alhamdulillah.